الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan garin bauchi a cikin jihar bauchi a wannan yammaci na alhamis yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 a wanda kuma yake daidai da 29 ga watan hudu shekara ta miladiya 2021 a kuma muna cikin tafsir suratul anbiya wanda za mu karkara tafsirin aya ta 88 mu shiga aya ta 89 a gabanin nan kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyinku da kuka aiko a wani yake tambaya cewa mai hukuncin mutumin da ya mutumin da ya saki matarsa amma bai rubuta saki kaza ba ya yi mata to asali saki daman ɗaya ne shine wannan saki na shari'a shine saki na sunna mutum ba zai saki matarsa biyu a lokaci ɗaya ba a dunkule ballantana ya mata saki uku a dunkule wanda ya saba wa sunna saboda ka iya rubuta ya sake ta to yana nufin saki ɗaya domin wannan shi ne asali saboda ka ba za a ɗauke shi a sama da haka ba sai dai shi shi ya furta ya ce yana nufin saki biyu ko saki uku kuma ya haka ya saba wa sunna saboda ka iya rubuta ya sake ta to a ɗauka ya yi mata saki ɗaya wannan shi ne asali kuma shi ne daidai da shari'a shi kuma wannan tela ne kamar yadda ya rubuta ya ce shi damuwarsa guda ɗaya ce a harkar sana'arsa a lokacin maulidi ko lokacin kirsimeti suna samun ɗinkuna to amma kuma sai a ce da su haramun ne kada su taimaka wa abinda yake saban Allah amma kuma sauran sana'u su ba a gaya musu haka ce ga sauran masu masu sai da yadi ga masu sai da abinci ga masu sai da dabbobi da kaji da waye amma shi tela za a yana shi dinki to wani abu yana damunsa to asali idan kana da sana'a wanda ya zo wajenka ya kawo maka aiki asali za ka karba ka yi ba sai ka bincike shi na menene ba don mutum ya kawo maka ɗinki wanda ba musulmi sai ka ce mai za ka yi da shi saboda ka karba ka ɗinka masa ko da a lokacin kirsimeti ne ko ma lokacin menene ka saba yi wa mutane ɗinki ya kawo maka ɗinki kamar ɗan kasuwa a cikin kasuwa dan an zo wani lokaci da ake wani abin da ya saba wa addinin ka ba za ka ce a yau ba za ka fita kasuwa ba da haka mai sai da abinci ba zai sai da wanda ba musulmi ba a ranar abincinsa wannan ba haka ba ne abinda ya bayyana gare ka karara ka fahimci cewa karara gashi ko ma a gaya maka cewa wannan abin da za ka yi ga abin da za mu yi da shi to nan ne kake iya kaucewa amma in ba gaya maka yi ba asali da mun kai ana zuwa a yi sayayya wajen ka ko ana zuwa a kawo maka aiki sai ka yi ba tare da bincike ba wannan shi ne asali duk wani mai sana'a in ba ta bayyana gare shi cewa abin da yake za a saya a wajensa ko aikin da za a sa shi ta bayyana gare shi karara cewa saban Allah za a yi ba to a nan ne sai ce a'a amma in ba haka ba sai karɓi shi asali cewa sana'arsa ce kuma an zo wajensa ko da kuwa a lokacin ana yin wani abu amma kaga an zo da wani uniform na coci misali kasancewa wannan uniform ne da ake sawa a coci ai ka zo ka dinka to kaga wannan kayi daga gani kasan watakila ma a jiki za a yi cross ko wani abu kai daga gani kasancewa wannan abun ya saba wa addinin ka ya saba wa umarnin shari'a to sai ka kauce masa amma kawai mutum da ya zo ya ce za ka masa dinki sai ka bincike shi baya bukatar wannan da haka ka sha kuruminka wanda yana tambaya cewa malam ciyar da iyalinka da ciyar da iyayenka wanda ya fi lada asali idan kana da iko iyayenka suna da bukata asali shi ne ka taimaka musu idan ba su da shi suna bukatar taimakonka kai kuma kana da shi to ka taimaka musu wanda shi ne asali don abin da ka yi allah yana baka lada gwargwadon niyyarka gwargwadon yadda ka tsarkake zuciyarka amma bisa ga girman haƙƙi girman haƙƙi na ciyarwa a yadda yake a shara'ance matarka tana gaba da iyayenka ko da talakawa ko da suna da bukata wannan shi ne asali matarka tana da haƙƙin ciyarwa sama da na iyayenka wanda suka haife ka ko da kuwa talakawa ne babu wani nassi da yake nuna mace tana akwai wani abu da yake gaba da ita in ba kai kanka ba kai karan kanka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ibda bi nafsika thumma biman ta'ul fara da kanka to sannan waɗanda suke ka kana ciyar da su su ne iyalanka shine man ta'ul waɗanda suke iyalanka hadisin jabir wanda imam muslim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ibda bi nafsika fatasaddaq alaiha fa in baqiya fa in fadala shay'un fali ahlika fa in fadala ba'da ahlika shay'un fali dhi qarabatika ce ka fara da kanka ka yi wa kanka sadaka wato ka ba wa kanka bukatarta idan wani abu ya yi saura da ce to ka ba wa iyalanka ahlika shi ne matarka sai kuma 'ya'yanka idan wani abu ya yi saura sai kuma 'yan uwanka waɗanda kuke da dangantaka akwai hadisi a cikin sunan abi dawud da ji hadisin abu huraira ne cikin sunan abi dawud wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yana da dinari guda daya annabi ya ce to tasaddaq bihi ala nafsik gabawa kanka wato kai bukatar kanka da shi sai ya ce ina da kuma wani dinarin annabi ya ce da shi tasaddaq bihi ala zaujatik to ka biya wa matarka bukatar ta da shi ya ce ina da wani annabi sallallahu alaihi tasaddaq bihi ala waladik to kai wa ƴaƴanka ya ce ina da wani annabi ya ce tasaddaq bihi ala khadimik kai wa hadimanka ma'anda suke karkashinka suna hidimta maka ya ce ina da wani annabi sallallahu alaihi ya ce anta absaru wannan kuma kai ka gani sai ka ba wanda kake ganin shi ya ke bukata a shahid nusus da sunna suna nuna cewa a mata abinda babu wani wanda yake gaba da mace sai mutum shi karan kansa daga nan sai matarsa da 'ya'yansa sabanin da aka yi 'ya'ya ne gaba ko abin nan gaba ko abin nan 'ya'ya ne gaba ko kuma iyaye amma dai abinda nasoshi suke nunawa iyalai in aka ce iyalai ya kunshi matarka da 'ya'yanka yayin da mutum yake da wadata to wajibi ne ya kula da iyayensa waɗanda suke da bukata sai ya ciyar da matarsa da 'ya'yansa da iyayensa wajibinsa ne ya yi wannan amma idan ya zanto abin da yake da shi ba zai isa ya ciyar da matarsa da 'ya'yansa ba kuma ya ciyar da iyayensa saboda karancinsa to sai ya fara da ciyar da iyalansa matarsa da 'ya'yansa in yayi saura sai ce da iyayensa wanda shine a ka'ida ta shari'a kaga yadda shari'a ta dauki wato haƙƙin mace wato da girma kwarai da gaske saboda ita ka dauko ta ka kawo ta ka tsare ta to dole ne ka kula da ita dole ne ka ciyar da ita الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله sauraka wannan shi ne abin da yake wajibi sai tambayarsa ta biyu yake cewa wanda ya yi tsarkin dutse kuma ya zo ya yi alwala ya yi sallar azahar ya yi sallar azahar duk da wannan tsarkin ya halatta na tsarkin dutse tsarki ne yadda ka kirawo shi tsarki haka yake tsarkin ne a mutum ya yi tsarkin ruwa ko ya tsarkin dutse kowanne ya yi ya isa kowanne ya yi a karan kansa ya isa in kuma ya yi alwala shi zai iya sallah da wannan alwalar zai yi sallar a zahar ce la'asar ce ko mace ko ba wace sallah ce bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين
الله مدوكاكين سركي يتي وظنون إذ ذهب مغاضبا كما كأنبتي ما أبوتين كيفي شيني النبي يونس لوكاكين دي يتفينا تكيد فشي فظن أن لن نخدر عليه يزمان ما زام كنت تامس فنادى في الظلمات sai ya kira mu ya roƙe mu yana cikin duffai Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin cewa babu abun bauta da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata gare ka lalle ni na kasance daga azzalimai fastajabna lahu sai muka amsa masa roƙonsa wa najjaynahu min al-ghammi muka kuma kubutar da shi daga damuwar da yake ciki wa kazalika nunjil mu'mini kuma kamar haka ne muke kubutar da mu'minai wannan ayar ko waɗannan ayoyi biyu jiya mun yi bayanin su wanda suke ɗauke da kissar annabi Yunus alaihi salam ɗaya daga cikin annabawa na banu Isra'il da Allah subhanahu wataala ya aika su zuwa ga mutanansu da ya aika shi zuwa ga mutanansa ya kirawo su zuwa ga tauhidi to amma sai suka tibire suka tirje suka ƙi masa biyayya suka karɓar abin da Allah ya aiko shi da shi sai ya musu mummunar addu'a Allah ya saukar musu da azaba ya yi fishi ya fita ya bar garin wannan fishin da ya yi ya fita ba da izinin Allah subhanahu wata'ala ba ya sa Allah ya jarrabe shi ya gaddara faɗawarsa cikin ruwa har kifi ya haɗiye shi daga nan ya yi addu'a ya koma ga Allah ya yarda da laifinsa ya roƙi Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ya ansa masa ya yi addu'a ya ce subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai wannan tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala uluhiyarsa ne cewa shi kadai ne wanda ya cancanci a bauta masa idan akwai abubuwan da ake bautawa a sama ko a ƙasa mutane ko aljanu ko duwatsu ko ruwa ko itace to bautar da ake musu bata dace ba ba su dace ba su cancanci wannan bautar ba Allah shi kadai ne ya cancanci wannan bauta saboda haka ya tabbatar wa da Allah subhanahu wata'ala tauhidul uluhiyya sannan kuma yace subhanaka ya tsarkake shi daga dukkan wata tawaya daga dukkan wani aibi Allah subhanahu wata'ala ya tsarkaka daga dukkan wani abin da sunan shi aibi ko sunan shi tawaya wanda wannan yana nuna tabbatarwa da Allah cikakkiyar kamala tabbatarwa da Allah cikakkiyar kamala ta kowace fuska da kore masa kowace irin nakasa ta kowace fuska sannan ce inni kuntu minadh zalimin lalle ni na kasance daga azzalimai wannan kuma yana nuna ya yarda ya yi ikirari da laifinsa cewa lalle shi mai laifi ne don haka yana neman ubangiji subhanahu wata'ala ya masa yafiya ya yi masa damuwar da yake ciki ibnul qayyim a cikin littafinsa mashhuri zadil ma'ad yana magana akan ita wannan addu'a ta annabi yunus alaihi salam yake cewa amma du'a'u amma da'watu zinnun fa inna fiha min kamal at-tauhid wa at-tanzih lirabb ta'ala wa i'tiraf al-'abd bi dhulmihi wa dhanbihi ma huwa min ablagh adwiyat al-adwiyat al-karb ibn al-qayyim yake cewa amma ita wannan addu'a ta ma abucin kifi shi da annabi yunus yace to tana tattare da wato kamalar tauhidi wadda la ilaha illa anta din watan zihilin rabbi tana tattare da kamalar tsarkake ubangiji daga dukkan wani aibi shine subhanaka din da ya faɗa sannan wa atirafil abdi bi zulmihi wa dhanbihi sannan da yardar da bawa yayi cewa yayi zunubi kuma ya zalunci kansa shine inni kuntu minaz zalimin ma huwa min ablaghi adwiyatil karbi ce to wannan abinda ta kunsa ya kai matuƙa wajen ya zanto a magani ne na kowace irin damuwa walhammi walghammi na kowace irin damuwa da bakin ciki da bacin rai wa ablaghil wasa'il ila Allah subhanahu wa ta'ala fi qada'il hawa'iji kuma ta isa ta kai matuƙa kwarai da gaske wajen yin amfani da abubuwan da za su kai ka zuwa ga biyan bukatunka مالا يجي فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله يجي دومين توحيدي شيني لا إله إلا أنت لدي فلا والتنزيه شيني سبحانك تركك أبنجي يجي وأن سنقن شيء تبتر ودى الله سبحانه وتعالى قوة إرن كماله وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه سنقن شيء wato korewa Allah subhanahu wata'ala kowane irin aibi da kowace irin da kasa da kuma kwatanta shi daga kowane irin mahaluki wal i'tirafu bil zulmi yarda da cewa ya zalunci kansa kuwa ya tadammanu iman al abd bil shar'i was thawab wal iqab ya kunshi yarda da cewa bawa yayi imani da cewa akwai shari'a akwai kuma lada akwai kuma ukuba wato mutum ya yadda cewa ya yi laifi wannan yana nuna cewa ya yadda cewa akwai wata shari'a da take hukunta rayuwarsa akwai abin da zai yi a cikin rayuwarsa ya zama to laifi kuma ya yadda da cewa akwai wata ukuba ko wani sakamako idan ya bi Allah subhanahu wataala ko ya saba masa in ya saba wa Allah akwai mummunan sakamako in kuma ainihin ya bi Allah akwai kyakkyawan sakamako fadarsa inni kuntu minadh zalimin ya tabbatar da haka tunda har ya yadda ya yi laifi to ya yadda kenan akwai shari'a ya yadda kuma akwai sakamako ga wanda ya yi laifi ko ya yi biyayya wa yujibu kisarahu wa rujuahu ila Allah sannan yarda da cewa shi mai laifi ne zai sa shi ya karaya zuciyarsa ta karaya ya yi rauni ya yi laushi ya koma ga Allah subhanahu wata'ala domin yayin da bawa yadda cewa shi mai laifi ne to wannan yarda da ya yi laifi ɗin zai sa zuciyarsa ta karaya zai sa gwiwoyinsa su yi sanyi zai sa shi ya talariban abin da zai yi Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe shi ya yafe masa saɓanin a ce ya tibire ya ainihin doge akan cewa shi abin da ya ba laifi ba ne kaga babu ranar da zai rasuna babu ranar da zai miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ballantana ya nemi Allah ya yafe masa to kaga shi ya amince ya yarda cewa ya yi laifi wannan zai sa shi ya nemi alfarma daga Allah subhanahu wata'ala akan ai masa yafiya shine wastiqalatahu athratahu zai nemi ubangiji subhanahu wata'ala yafi masa tuntuban da yayi wal i'tirafa bi ubudiyyatihi wa iftiqarihi ila rabbih sannan wannan yana nuna cewa ya yarda da shi bawa ne ya yarda da cewa shi bawa ne bawa ga bawa ga Allah subhanahu wata'ala kuma ya yarda da cewa shi mai matsananciyar bukata ce zuwa ga Allah subhanahu wataala fa hahuna arba'atu umur mala yace anan kaga akwai abubuwa guda hudu wanda da su ne annabi Yunus alayhi salam yayi kamun kafa zuwa ga ubangijin sa dan ya kubutar da shi daga wannan damuwa abubuwan nan guda hudu kuwa shine wanda addu'ar sa ta kunsa na farko yayi kamun kafa da tauhidi la ilaha illa anta yayi kamun kafa da at-tanzih tsarkake tsarkakewa tsarkake ubangiji daga dukkan tawaya shine subhanaka sannan yayi kamun kafa da al'ubudiyya da sannan kuma da al'itiraf al'ubudiyya ya yadda shi bawan Allah ne ya yadda kuma shi mai laifi ne shine inni kuntu minadh zalimin saboda ka ya yadda cewa yayi wa Allah laifi ya yadda shi bawan Allah ne sannan ya tabbatar masa da uluhiyarsa ya tsarkake shi daga dukkan wata tawaya waɗannan abubuwa su suka tattaru a cikin wannan addu'a ta annabi yunus alaihissalam shi ne dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu musulmin da zai shiga damuwa ya roƙi allah da wannan addu'a ta annabi yunus face allah subhanahu wata'ala ya ainihin kankare masa ya tsirar da shi daga wannan damuwar ya yaye masa damuwarsa kamar yadda ajiya muka faɗa sigar wannan khabar ne za ka ji kamar labari ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kamar labari ne yake faɗa amma kuma wannan labari ya kunshi yarda da shi mai laifi ne kuma ya kunshi neman gafara ta ubangiji labari asigar ta labari ce babu abin bauta da gaskiya sai kai sarki ya tabbata gare ka ni na tabbata daga cikin azzalimai kamar labari ne amma kuma labari ne da ya kunshi neman gafara domin mai roƙo mai tambaya wani lokaci ya yi da sigar tambayar ya ce a bani a yi min siga ce ta roƙo wani lokaci kuma ya yi siga ta labari amma kuma sigar labarin nan ta ƙunshi roƙon kamar mutumin da yake jin yunwa ya zo ya samu mai abinci ce yunwa nake ji ko bai ce ba ni ba ta fahimci yana tana yana roƙonta ne ta bashi ko mara lafiya ya samu mai sayar da magani ya ce ba ni da lafiya labari yake bashi amma labarin ya kunshi ya kunshi roƙo ya kunshi nema saboda haka ko dai mutum ya roƙa ta hanyar ya faɗi siga ta tambaya siga ta roƙa a yi min a taimaka min wadda siga ce ta roƙo ko kuma ya bada shi a sigar labari ina cikin hali kaza abu kaza yana damuna to wajen sigar labarin nan ko ya bada labarin kansa ko kuma ya ba da labarin wanda yake roƙo yayin da zai ba da labarin kansa ya faɗi halin da yake ciki roƙo ne ko da ko bai ce yi min ba yayin da zai faɗi matsalarsa ina cikin takuruwa ina cikin damuwa ina cikin yana faɗa ma wanda zai iya masa wani abu to kaga ana roƙonsa yake ko kuma ya zo cikin wani hali wanda zai nuna masa zai nuna wa zai nuna maka buƙatarsa sai ya rika cewa kai dai mutum ne an san ka da taimako an san ka mutum ne mai fitar sharewa mutane hawaye an san ka kaza an san ka kaza yana faɗar irin abubuwan ka kaga anan roƙo yake maka shi yasa ake cewa masu bambadanci maroƙa ko ba su ce ba ni ba amma waɗannan zigar da suke maka suna nufin ka ba su saboda ko dai ta hanyar ka faɗi halin da kai kake ciki ko kuma ta hanyar ka ainihin faɗi halin da shi wanda kake roƙo wanda wanda duka ana kiran shi roƙo ko da ko bai zo da sigar roƙo ba kamar faɗar annabi nuhu alaihi salam ya qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin annabi nuhu alaihi salam ya ce wa Allah subhanahu wataala ya ubangiji na ina neman ka tsare ni in tambaye ka abinda ba ni da ilimi a kansa in roƙe ka abinda ba ni da ilimi a kansa sai ce wa illa taghfir li wa tarhamni in baka gafarta min ka ji kaina ba zan kasance daga cikin hasararru kaga wannan siga ce ta labari amma ba ta roƙo ba amma kuma ma'anar ta roƙo domin cewa yake yi ba da labari yake cewa Allah in bai Allah bai gafarta masa ba Allah bai ji kansa ba zai yi asara labari ne yake bayarwa Allah in baka gafarta min ka ji kaina ba zan yi asara amma daidai yake da ce Allah ka gafarta min ka ji kaina haka nan fadar annabi Adam alaihi salam da Hawwa lokacin da suka ci itaciya Allah subhanahu wata'ala ya kama su da wannan laifi qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin suka ce ya ubangiji mu mun zalunci kanmu idan baka gafarta mana baka ji kanmu to za mu tabbata daga cikin hasararru kaga anan fada suke yi cewa in Allah bai gafarta musu ya ji kansu ba za su yi asara wannan daidai yake su ce Allah ka gafarta mana ka ji kanmu saboda ka daidai ke yi da su roƙo haka nan faɗar annabi musa alaihissalam a maryan ƙala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ce ya ubangiji ne mai buƙatar abin da ka saukar min ne na alkhairi kowane irin abu na alkhairi da zaka kawo min ni mai buƙatar sani kaga bai ce Allah kai min ba amma yana nuna cewa zai zai karbi buƙatar ko yana da buƙatar in har za a yi masa to wannan duk ya kunshi roƙo saboda haka annabi annabi annabi Yunus alayhi salam da yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin addu'a ce duk da cewa labari yake bayarwa amma sunanta addu'a abinda zai kara tabbatar maka da wannan addu'a maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kira abin addu'a yace da'watu dhunnun sai kirawo ta addu'a saboda ta kunshi roko a cikin wannan aya akwai dalilin da yake nuna cewa hailala la ilaha illallah da tasbihi subhanallah suna kawar da damuwa idan mutum yana cikin damuwa fadar tasbihi subhanallah walhamdulillah ko kuma la ilaha illallah suna taimakawa wajen fitar da bawa daga cikin damuwa da duk da wasu masibo da za su same shi saboda haka wanda duk yake cikin wata damuwa to yana da kyau ya ɗauki waɗannan kalmomi abinda zai taimaka masa wajen fitar da shi cikin damuwa mutum ya yi tunanin Allah subhanahu wata'ala mai kawo masa ɗauki ne kuma zai samu irin abinda annabi yunus a.s. ya samu lokacin da yake cikin rintsi Allah subhanahu wata'ala ya ce ƙanna alamu innaka la yadhiq sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun san kana shiga damuwa kwarai da gaske saboda maganganun da ake gaya maka maganganun da kafirai suke gaya maka ba dare ba rana kullun su ne su ta jifan ka da maganganun makaki iri iri yau su ce maka mawaki gobe su ce maka matsafi gobe su ce maka boka su ce maka kaza su ce maka kaza har su kai su ce maka mai tabin hankali mun san wani abin yana damun ka ya dai kusa duruka bima yaqulun me za ka yi fasabbih bihamdi rabbika ka dinga tasbihi kana gode wa ubangijinka subhanallahi walhamdulillah ka dinga yawaita sallah wannan shine maganin damuwar da kake ciki saboda duk mutumin da zai shiga damuwa kuma ya zanto ya riki kalmomi irin waɗannan abin da zai rika maimaitawa ko yaushe to insha Allah ubangiji zai yaye masa wannan damuwar kamar yadda Allah ya ce fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi sai muka ansa masa muka kubutar da shi daga damuwa sai Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin kuma kamar haka ne muke kubutar da mu'minai wannan kwadaitar da mu'minai ne waɗanda suka yi imani da alqur'ani suka yi imani da maganar Allah cewa su tsaya su kafu akan imanin su da Allah su kafu akan imanin su da Allah kuma su sani cewa duk abin da za su fuskanta na damuwa to su sanya irin waɗannan addu'o'i a gaban su Allah subhanahu wataala zai kawo musu dauki ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya tsarki mafiya kyau da sifofinka mafiya ɗaukaka halin da ƙasar nan take ciki da al'ummar ƙasar nan take ciki Allah ka kawo mana tanyi ubangiji ka kawo mana ɗauki Allah ka yaye mana abin da ya fi ƙarfinmu saboda haka wannan bushara ce Allah subhanahu wataala ya wa kowane mumini da cewa ga wani abu wanda zai taimaka masa ya fuskanci Allah subhanahu wataala fuskantar ubangiji subhanahu wataala ina buƙatar ka fuskance shi da zuciya ɗaya da ikhlasi da koma al'amuranka ga Allah subhanahu wata'ala Allah baya karɓar addu'a daga zuciyar da take rabkananniya zuciyar da ta cika da wasa da wargi ana karɓar addu'a ne idan ya zanto akwai yaƙini udullaha wa antum muqinuna bil ijaba annabi cewa ku roki Allah kuna da yaƙinin za a samu ku sani Allah subhanahu wataala baya karbar addu'ar addu'ar da ta fito daga kowace zuciya rafkananniya wacce take cike da rafkana saboda haka akwai buƙatar ya zanto akwai yaƙini a cikin zuciya akwai saduda zuwa ga Allah subhanahu wataala mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala amma wanda yake daukan addu'a wani abu ne da irin ya gwada din nan to kaga wannan addu'a ba irin ta ake so ba addu'a ana son ta zanto da zuciya daya daga zuciya kana jin cewa ubangiji zai iya zai iya maka abin da yafi karfinka Allah subhanahu wataala ce wa zakariya wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tadharni fawdan wa anta khayrul warithin فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين Allah subhanahu wata'ala ya ce wa zakariya kuma ka ambaci ko ka tuna zakariya izna da rabbahu lokacin da ya kira ubangijinsa ya roƙe shi rabbi la tadharni fardan cewa ya ubangiji na kakkaban ni kadai babu magaji wa anta khairul warithina kuma kai ne fiyayyen masu gado fastajabna lahu sai muka ansa masa wa wahabna lahu yahya muka kuma yi masa baiwa da ɗansa yahya wa aslahna lahu zauja muka kuma gyara masa matarsa muka gyara mahaifar matarsa innahum kanu yusari'una fil khairati lalle su wato gidan zakariya shi da matarsa da ɗansa yahya sun kasance suna gaggawa fil khairati wajen ayyukan alkhairi wa yad'unana raghaban wa rahaban suna roƙon mu suna bauta mana alhalin suna cike da kwaɗayin lada suna kuma tsoron azaba wa kanu lana khashi'ina kuma sun kasance masu kaskantar da kai gare mu Allah subhanahu wataala ya gama ba mu labarin Annabi Yunus alaihi salam wanda Allah subhanahu wataala ya fito da shi daga cikin cikin kifi inda bai yi tsammanin zai fito ba kamar bisa tafsirin su Ibn Ashur da muka faɗa fa zanna an lan naqdir alai yayi tsammanin ma ba za mu kaddara fitowarsa ba amma kuma Allah subhanahu wataala ya fito da shi daga wannan daga wannan cikin kifi din kuma daga cikin ruwa to haka nan sai Allah subhanahu wataala ya kawo labarin Zakariya daidai wannan guri wanda shi ma Allah subhanahu wataala ya fito masa da ɗansa daga cikin da ba a san shi daga matar daga cikin matar da ba a santa tana haihuwa ba matar da ba a san tana yin ciki ba saboda juya ce ko bakarara ce ba ta haihuwa shekara da shekaru ba taɓa haihuwa ba amma Allah subhanahu wata'ala ya fito da ɗansa ya haya daga wannan cikin kaga akwai munasaba tsakanin kissar Yunus da wannan kissa annabi zakariya yana ɗaya daga cikin annabawan banu isra'ila shi ba ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ɗa bayan ya ga irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa Maryam bayan ya ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa Maryam shi yana auren ‘yar'uwar Maryam ‘yar'uwar mahaifiyar Maryam to sai ya zo kamar yadda Allah yake ba mu labari kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab duk sanda yaje ya samu ya samu maryam a ɗakin ibada inda take bautar Allah wajada inda harizqa sai ga kayan abinci kala kala kayan marmari iri iri wanda babu shi a garin ba ma lokacin sa ba abin ya daure masa kai mamaki ya cika shi anna laki haza ina kike samu irin wannan shi da ya san duk garin babu shi ba ma lokacin sa bane amma ke gashi a gabanki qalat huwa min indillah Allah ne yake bani ya baki abinda ba a lokacinsa ba ba a samun sama a gari inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab shi Allah yana azarta wanda ya so ba tare da wahala ba ba sai na wahala ba Allah ya so ya azarta ni wannan ta sa annabi zakariya alaihi salam ya yi tunanin cewa in haka ne bai kamata ya fitar da rai cewa matarsa ɗin nan da ta yi shekara da shekaru ba ta haihuwa za ta mahaifin masa ɗa ba hunalika da'a zakariya rabba a wannan lokacin shi ma zakariya sai ce to shi ma bari ya addu'a sai ya addu'a rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ce ya ubangiji ka ba da zurriya ta gari daga wajenka domin kana jin addu'a shi ba kuma sai Allah ya ansa masa fadadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin mala'iku suka kirawo shi yana cikin gurin ibadarsa anna Allah yubashshiruka bi Yahya Allah yana maka albishir da Yahya tun a lokacin ya san ɗa namiji Allah zai bashi ya san sunan ɗan da zai bashi yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah zai kuma gaskata wata kalma daga Allah shi da annabi Isa alaihi salam wa sayyidan kuma zai zama shugaba kaga gadan da kake so yayi na gidan annabta da shugabancin guraren bauta Allah zai bashi aka gaya masa zai zama abin nan wa hasuran kuma zai zama ba mai damuwa da sha'anin mata ba ne zai zama yana da kame kansa sannan kuma zai zama annabi daga cikin mutanen kirki to kaga bukata ta biya yayin da ya ga abin da allah subhanahu wata'ala ya yi wa maryam duk da cewa ga irin yanayin da take ciki a cikin wani yanayin da ba a zaton abin zai yiwu allah ya yi mata to yace to shi ma ba zai fitar da rai ba to haka ake san bawa kare fitar da redun rintsi duk damuwa shi dai ya tsaya ya fuskanci Allah subhanahu wataala da kyakkyawar zuciya bai san ta inda Allah subhanahu wataala zai kawo masa zai kawo masa taimakon sa ba to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana Zakariya ya yi addu'a ya roki ubangijinsa na da rabbahu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin suratu Maryam da mun karanta ta anan zikru rahmati rabbika abdahu zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا التي ونن وذكر رحمة ربك ونن أبت الرحمة وبنجد كان ديي وباونس زكريا lokacin da ya kirawo ubangijinsa ya roƙe shi a asirce da murya ƙasa-ƙasa kala rabbi inni wa hana al'afu minni ya ce ya ubangiji kashina ya yi rauni wato shekaru sun tura sun yi nisa na zama mai rauni washi ta'alar ra'asu shai ba kaina ya cika da furfura kaina ya yi fari fat da furfura ولم أكن بدعاء ولم أكن بدعاء ربك شقي بدعاء ربي شقيا بدعائك ربي شقيا كما بزن زمو مرشن ربو با a cikin roƙonka ya ubangiji wato ya sa a ransa cewa roƙon nan da zai shi ba zai zama taɓaɓɓe a ciki ba wannan shine ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku yi addu'a kuna jin a ranku Allah zai ansa muku ce walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ba zan zama taɓaɓɓe ba a addu'arka ya Ubangiji a wajen roƙonka ya Ubangiji. To shi da ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Rabbi la ta zarni fardan, kakkaban da ni kaɗai, ya zanto babu wani wanda zai gaji gidan gidansa wajen tsayawa ya kula da sha'anin ilimi da sha'anin bauta a cikin banu Isra'ila, saboda Zakariya shugaba ne daga cikin annabawa. na banu isra'ila dukkan wani annabi kuma kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam gaya mana shi yake shugabantar ɗayan ɗayan ɗayan abin nan ɗayan isra'il shi yake shugabantar bani isra'il kanat banu isra'il tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar saboda haka shi a lokacin shine annabin da yake kula da banu isra'il sannan yake kula da wajen bauta da shi ne kamar babban limami shi yasa Allah ya gaya mana kissar sa da da Maryam kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab da wannan gurin mihrab shine gurin da ake kebewa domin bautar Allah haka duk sanda ya je wannan guri tunda ya zanto ɗaya daga cikin manyan limamai koko shine ma babban limami sai ya ga abin da yake gani tare da ita to yana tunanin gashi yanzu ya tsufa ya girma shekaru sun tafi yanzu in ya tafi waye zai kula da sha'anin bautar Allah da gidajen bauta na banu Isra'ila waye zai kula da wannan saboda haka yake addu'a Allah ya bashi da domin ya dora shi akan wannan tarbiya ya ce kakka banni ni ɗaya tilo wa an ta khairul warisi na alhalin kai ne fiyayyen masu gado ma'ana ka ba ni nima daga cikin tsatsona daga cikin zurriyata wanda zai tsaya kula da addini a bayana kuma an ta khairul warisi na kai ne fiyayyen masu gado ma'ana kai ne fiyayyen wanda za su yi saura bayan mutuwar kowa da kowa babu wanda zai saura sai Allah subhanahu wata'ala kuma koda ni na tafi kai ne zaka mai wannan guri da wanda kaga dama saboda haka ina sane da cewa ba za ka tozarta addininka ba saboda haka sai ya roƙi Allah ya kuma nemi ubangiji subhanahu wataala ya bashi da wanda zai gaje shi ya gashi gidan Yaqub gidan Yaqub shine gidan Annabi Yaqub alaihi salam sunan zuriyar Isra'il din zuriyar Banu Isra'il din waj'alhu rabbi radiya kuma Allah ka sanya shi ya zama yardaje ne wanda kowa zai yarda da shi kowa zai yaba masa wannan addu'a yayi Allah subhanahu wataala ya karbe karba masa fastajabna lahu Allah ce sai muka ansa masa wa wahabna lahu yahya muka bashi yahya shinna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu sabiya muna maka albishir da wani yaro sunan shi yahya kuma ba mu taba samu wani irin wannan sunan ba gabaninsa saboda haka Allah ya sa masa suna da kansa shi sunan yaron da zamu baka ya haya kaga shi ko baka haifi yaro ba kana iya bashi suna ba wai sai ka haifa ba wani ya haifi yaron ma ya zo duniya amma ya ta nuku-nuku wai wai ranar bakwai bata zagayo ba an samu karuwa to an masa suna a are tukunna tukunna yana da sunan ba a raye a zuciyarsa sun gama shawara amma wai ba zai faɗa ba sai baran bakwai ta zagayo sannan zai fada yana jin kamar yayi zunubi in ya fada ko yayi bari to ba haka bane kana iya sa masa suna kafin ma ya zo duniya amma kaga dama kaga ga matashi dan saurayi bai ma yi auren ba amma abuwa da ne shi ka tabbe shi abu wani abu ne amma ba ba abuwar ma to wannan ba laifi bane ita kanta maryam ai kaga ana haihuwa ta faɗi sunanta falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam tina sa mata suna maryam annabi sallallahu alaihi wasallam amma sa haihuwa da daddare kashi gari ya fito da safe ya ce jiya da daddare an mun haihuwa na sa masa abdullahi jiya da daddare da safe ce na sa masa abdullahi ka ba sai ka jira ba in har kana da sunan ka faɗa amma ka ji ana taririkewa musamman mata sun fi wannan sai su ki faɗa kamar laifi ne to saboda haka sai Allah ya ce sunansa ya haya kuma kalmar yahya tana nufin zai rayu shine ma'anar yahya zai rayu wato a nuna masa cewa Allah ya ba kaɗa kuma zai rayu har ya kai munzalin da za a ba shi annabta har kuma ya yi wa al'ummarsa amfani Allah ce wa aslahna lahu zauja muka kuma gyara masa matarsa muka gyara masa matarsa matarsa da ba karara ce juya ce ba ta haihuwa wa kana timra'ati akira ce mata ta ba ta haihuwa shi yasa lokacin da aka yi masa albishir shi fa ya roƙa kuma ya san Allah zai masa amma kuma da aka yi masa albishir sai ya dana cewa anna yakunu li gulam wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqir qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha ta zan yi gashi na tsufa mata ta juya kuma a ce zan haihu shi ya roƙa amma kuma da gaya masa sai yake jin kuma a'a to ta yaya kuma abin zai kasance wani auren zan yi dawo da ni za a yi dan matashi mai zan yi ya zai ya zan yi kuma yana neman ya san ta yaya to yanzu shi dai ga matsalarsa aka ce masa kazalika haka dai haka Allah ya faɗa kazalika qala rabbuka huwa alayya hayyun huwa alayya hayyun haka ubangijinka ya faɗa ya ce wannan abu mai sauki ne a wajensa saraka abu ne mai sauki a gurin Allah subhanahu wata'ala saboda haka sai Allah yake gaya mana anan abin da ya gyara masa matarsa wa aslahna lahu zawja da gyara masa matarsa ta dawo tana iya daukan ciki ta haihu da yawa daga cikin malamai na tafsiri kamar yadda alwahidi yake faɗa cikin tafsirinsa albasit ya ce da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce abinda ake nufi da gyara masa matarsa shi ne da ta kasance bakarara ce kamar yadda Allah ya faɗa juya ce Allah subhanahu wata'ala ya bai da ta mai haihuwa aka gyara mahaifarta kenan al'alamatu shankiti a cikin abu'ul bayan yake cewa wannan gyaran da Allah subhanahu wata'ala yake faɗa wa aslahna lahu zauja shine Allah subhanahu wata'ala ya bai da ita bayan da ta zama bakarara shine bai da ita na haihuwa ya ce kuma daga cikin malamai masana tafsiri ko cikin tabi'ai kamar afa ibn abi rabah an ruwaito yana cewa wa aslahna lahu zauja za mu gyara masa matarsa shine da matarsa tana da mummunar ɗabi'a za mu gyara ta ta zama matar kirki sai zanto bishara biyu ce kenan akwai bishara zai samu ɗa akwai bishara kuma halin matarsa zai gyaru wato da can ba ta da kyakkyawar ɗabi'a yana wahala wajen zama da ita ta iya magana ba ta iya mu'amala ba da ƙinji gashi an tsufa amma ba ta daina ba to suka ce wa aslah na lahu zauja Allah zai gyara masa ita kaga ya zama bushara biyu ya gyara ta kuma ta haihu kaga an samu abubuwa biyu lokaci ɗaya to shi ne shankin da yake cewa wannan tafsirin na cewa a gyara masa matarsa a gyara masa halayenta baya kore tafsirin kuma a gyara masa mahaifarta to da ba a gyara mahaifarta ba za ta haihu ne sauraka kaga in an ce ma a gyara masa halayen matarsa ta dawo masu kyau da ba su da kyau wannan bai kore kuma a gyara masa mahaifar matarsa ba shi yasa wasu daga cikin malamai suka hada duka duka wajahin guda biyu kamar ibn jarir tabari shi a tafsirinsa duka duka ma'anonin guda biyu ya faɗa daga cikin malamai akwai wanda suka ce wa aslahna lahu zawjahu ana nufin a gyara masa mahaifan matarsa kamar abdullahi dan abbas kamar almajirinsa sa'id ibn jubair kamar almajirinsa mujahid da wasu daga ciki cikin malamai su ce aslahna lahu zawja ana nufin a gyara masa mahaifar matarsa wanda wanda shine shi ne ya fi yawa a cikin maganganun malaman tafsiri to amma wannan bai hana wasu daga cikin malaman tafsiri su haɗa duka fassarorin guda biyu ba kamar ibnu jarir tabari yake cewa was-sawabu min al-qawl fi dhalika an yuqal inna allaha aslaha li zakariya zawja kama akhbarat ta'ala dhikruhu bi an ja'alaha waludan hasanatal khuluq ibnu jarir tabari yace magana da take daidai shi ne a ce Allah subhanahu wata'ala ya gyara wa zakariya matarsa ta hanyar ya sanya ta mai haihuwa kuma mai kyawawan ɗabi'u kaga ya haɗa duka ma'anonin guda biyu li'anna kulla zalika min ma'ani islahihi iyaha ci saboda wannan duk waɗannan abubuwa duka biyu suna daga cikin ma'anonin gyara masa ita ولم يخصص الله عز وجل بذلك بعضا دون بعض في كتابه دون بعض في كتابه kuma Allah bai ce ya gyara masa mahaifarta bane kawai bai kuma ce ya gyara masa ɗabi'arta bane kawai saboda haka me zai sa mu mu rarrabe kawai mu haɗe su gaba ɗaya biyu ce Allah ya gyara masa mahaifarta ya kuma gyara masa ɗabi'unta to wannan shine abinda Ibn Jarir tabari ya abin nan ya ya faɗa al-Allamatu Sa'di yana cewa wannan yana daga cikin amfanin zama da mutumin kirki salihi zama da mutumin kirki salihi sai albarkarsa ta shafe ka da zanto kana zama da mutumin kirki sai yanzu albarka ka ta shafe ta kamar yadda albarkar zama da annabi zakariya ya shafi matarsa har Allah ya gyara ta ya gyara mata mahaifarta ta dawo tana tana haihuwa da addu'arsa Allah ya ba su ɗaɗan nan ai su duka biyun ya bawa ita ma ta samu ɗa a rayuwarta wani abin jin daɗi ne to wani yana daga cikin albarkar zama da mutanen kirki Allah ce inda hunkaru yusari'una fil khairati lalle su duka wannan gida na zakariya Allah ya yabi gidan gaba daya yace inda hum su duka da ishi zakariya da ita matarsa da shi dan nasu yahaya sun kasance suna rigegeniya suna gaggawa fil khairati cikin ayyukan alkhairi suna gaggawar ayyukan da'a ga ubangiji subhanahu wata'ala suna yin su a lokacin su suna yin su kuma yadda ya dace su yi su babu shakka wannan yabo ne ba kankani ba Allah subhanahu wata'ala yayi ma wannan gida sannan ce wa yad'una na raghaban wa rahaban suna roƙon mu suna bauta mana raghaban ay hala kaunihim raghibin suna masu kwadayin lada a wajen mu sannan kuma wa rahaban ay hala kaunihim rahibin suna masu tsoron azabar mu wato suna bautawa Allah subhanahu wataala da fatan su samu rahamarsa da fatan su samu lada daga wajensa suna kuma jin tsoron azabarsa da fushinsa saboda ka duk abin da za su yi na bautar Allah ko za su roƙa daga wajen ubangiji subhanahu wataala na maslahar rayuwarsu ta duniya ko ta lahira suna yin suna yin sane cike da waɗannan abubuwa guda biyu a zuciyarsu tsoron Allah subhanahu fatan ubangiji subhanahu wataala yayi musu gamdakatar su dace da kuma tsoron ubangiji subhanahu wataala ya kama su da wani laifi to wannan shine abin da ake bukata ga dukkan wanda yake wato bautar ubangijinsa ya zanto yana bauta masa halin kwaɗayi da kuma halin tsoro halin kwaɗayi Allah ya karba Allah ya bashi ladan halin tsoron kada ya yi wani abin da bai sani ba Allah ya yi watsi da aikinsa ko kuma ubangiji subhanahu wataala ya kama shi da wani laifi wanda watakila bai ma san yayi shi ba ibnu abd ibn humayd abd ibn humayd a cikin tafsirin sa a cikin musnad din sa ya rawaito daga al-hasan al-basri game da fassarar wannan aya wa yad'unana ko wannan gaba wa yad'unana raghaban wa rahaban al-hasan al-basri yake cewa dama khawfuhum rabbahum falam yufariq khawfuhu qulubuhum falam yufariq khawfuhu qulubuhum ce tsoron da suke wa ubangijin su ya kasance koyaushe yana tare da su bai taba rabuwa da zuciyarsu ba إن نزلت بهم رغبة إن نزلت بهم رغبة خافوا أن يكون ذلك استدراجا من الله لهم إن سك سامو أبن سكي سو إن سك سامو أبن سكي قدعي sai su rika jin tsoron kada ya zanto Allah ta lalake musu wa in nazalat bihim rahbatun khafu an yakuna Allah azza wa jalla qad amara bi akhdhihim li ba'd ma salafa minhum idan kuma wani abu ne na ban tsoro ko wani abu ne na tashin hankali ya same su sai kuma su rika jin tsoron kowane abu suka yi wa Allah Allah ya kama su da wannan wannan shine yad'unana raghaban wa rahaban wannan yad'unana malamai sun yi sabani wajen ko kuma sun yi maganganu wajen fassara ta yad'unana suna roƙon mu ne ko yad'unana suna bauta mana ne ko kuma suna roƙon mu suna bauta mana wato kalmar za ta dauki duka ma'anonin guda biyu wannan shine matashiyar karatun mu na gobe insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh